الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا الشيخ رحمه أليس كذلك قال أخبرنا الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم ابن حيان حيان أو حبان حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد سعيد بن مينا قال حدثنا أو سميت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة سكزوا جمع الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم manzo Allah na bacci faƙala ba'aduhum sai wa'yansu cikin mala'ikun suka ce innahu na'imu ai bacci yake yi wa ƙala ba'aduhum sai wa'yansu kuma suka ce inna la'aina na'imatu tabbas idan na bacci wal qalba yaqzan amma zuciyar farki take faqalu sai suka ce inna li sahibikum hadha mathalan wannan abokin naku yana da misali fadribu lahu matsalan ku buga mishi misali faƙala ba'aduhum sai wa'insu cikin mala'ikun suka ce innahu na'imun wa ƙala ba'aduhum innal aina na'imatun wal qalba yakzanu faqalu mathaluhu ka mathali rajulin bana daran yace misalin wannan bukin naku kaman mutum ne ya gina gida waje alafiya ma'aduba ya sawo kesa cikin gidan liyafa abincin liyafa wa ba asa da'iyan sai ya aika mai kira ya je ya kira mutane su zo gidan wajen liyafa din faman ajaba da'iya da khalar dara wanda ya amsa kiran wanda ya je kiran ya shiga gidan wa akala min al ma'aduba ya ci liyafa abincin da aka yi wa man lam yujib da'iya wanda kuma yake amsa kiran lam yadkhul dara ba zai shiga gidan ba wa lam ya'kul min al-ma'adubati ba zai ci daga cikin abincin da aka yi ba fa qalu sai suka ce awwalu halahu yafqaha ku fassara masa zai fahimta qala ba'dhum innahu na'imun wa qala ba'dhum inna al-ayna na'imatun wal qalba yaqzanu fa qalu sai suka ce ad-daru al-janna gidan da aka gina aljanna kenan wadai mai kira zuwa wannan gidan muhammadun sallallahu alaihi wasallama yana kira zuwa aljanna kenan faman ata'a muhammadan duk wanda ya bi muhammadu faqad ata'a allah tabbas ya bi allah wa man asa muhammadan duk wanda ya saba muhammadu faqad asallaha wa muhammadun farraqa bainan nas wa fi riwayatin farqun bainan nas muhammadin shi ya bambance rarrabe tsakanin mutane masu biyayya da masu wanda ba su biyayya masu imani da mara imani hadha hadithun sahihun wa sa'id ibn mina'a abu al-walid al-makki maula maula al-bakhtari al-ma'dubatu sani'un yasna'uhu ar-rajulu yad'u an-nasa ilayhi والداعي من الدعوة والمدعاة هي الوليمة الداعي من الدعوة والمدعاة الوليمة قال الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna ma masali wa masalu ma ba asalin bihi ya ce, Misali na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi, ka masali rajulin a ta ata qauman kaman misalin mutum ne ya zo ma waɗansu mutane da ya zo musu faƙala sai ce ya qaumi ya ku jama'a inni ra'aytul jaysha bi aini ya ku taron jama'a ni fa na ga sojojin yaƙi fa da idanuna wa inni ana nazirul uryan ni ne mai gargadi al'uriyar da in mutum zai je ya gargadi ya falakar da mutane kamar yadda za ce salama sarki ya gaishe ku mai shela ko to su wannan in zai je ya fada abin sai tafi tsirara sai cire rigar shi da an ga mutum tsirara ai an san akwai abin da ke tafi da shi kowa sai ya mai da hankali a kan shi ko fannaja kowa ya san yadda zai tsira da kanshi na ga sojoji na ga ma'ana sojojin yaki da idanuna da kowa fa ya tsira da kanshi fa ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa adlaju sai wa'ansu cikin mutanensa sai suka bi maganar shi sai su adlaju sai suka fara tafiya tun farkon dare fantalaku ala mahalihim fanajau sai suka tafi a hankali a natse tun daga farkon dare suka tashi suna tafiya sai suka tsira suka kwaci kansu suka tsira da kansu wa kazzabat ta'ifatun minhum wa'ansu kuma jama'a na biyu a cikin jama'a sai suka karyata abin da aka fada abin da aka fada fa asbahu makanahum suka saura wajen har aka wayi gari fa sabbahahumul jayshu sai sojojin suka zo suka riske su a suka yi musu asubanci fa ahlakahum wajtahahum suka halakar da su fa zalika mathalu man ata'ani shine misalin wanda ya bi ni kenan fattaba ma ji'tu bihi yabi abinda na taho da shi wa mathalu man asani da kuma misalin wanda ya saba min wa kazzaba bima ji'tu bihi min alhaq ya karyata abinda na taho da shi da gaskiya هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا عن أبي كريب والنذير المخوف النذير ميغرغدي wanda yake suratarwa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna lil alamin nadhira wa qad ya'ti bi ma'na al inzar yana zuwa da ma'anan kuma gargadi kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fasata'lamuna kayfa nadhir malan ya kware cikin lugha ehe ai inzari kenan ko قوله أنا النذير العريان cewa ni ne mai gargadi kuma wanda yake tsirara ba tufa tare da shi ma'anahu annar rabi'ata allazi yarqubul aduwa wanda ke zuwa wanda ke zuwa ya dakun abokan gaba din nan fa idza laqiya al aduwa in ya hadu da abokan gaba naza'a thawbahu shi cire tufarsa fa alaha bihi yunziru al qauma fa yabqa uryanan sai saura haka tsirara aw naza'a thawbahu ya'du ko ya cire tufarsa yana gudu fa yukhbiru alqauma dan yaje ba da labari wa khassa al-uryana li'annahu abyadu fi al-ayn yace ke bance a uryana wanda yake ba tufa jikin shi saboda ya an fi ganin shi wa qawluhu fa adlaju al-idlaju bit takhfif sayru sayru awwal al-layl al-idlaj bit takhfif sayru awwal al-layl tafiyan farkon dare kenan wa bit tashdid sairu akhirin lai an fahimta ƙarshen larabci kalma ɗaya ko ɗigo ko wani sai canza ma'ana wa qawluhu ijtahahum ay istasalahu yazo ya musu kare yakin kare dangi wa minhu alja'ihatu allati tufsidu thimara wa tuhlikuha قال الشيخ الحسين أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر ابن علي بن إبراهيم التمار البغدادي ببغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان ابن ثابت السيدلاني قال حدثنا أبو محمد عبيد بن شر... عبيد بن شريك البزار قال حدثنا سيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس قال يتي جاء ثلاثة راحة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صحابي قداء أكسك زوجا إيالا منزل الله صلى الله عليه وسلم ما تم منزل الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنبين يا منزل الله كي إبادة جدا دون ما صلى الله عليه وسلم to saura na gida ya tun daga farkon dare ake sallah har gari ya waye ko ake karatun alkurani ko ake menene har gari ya waye falamma ukhbiru bima biha ka annahum taqalluha da suka ba da labari sai wayannan sabon su gani ai wannan sai a hausa sai suka rena da wannan aiki sai suka wannan aiki yayi kaɗan aiki to amma sai suka yi ladabi aka ce sai suka rena da wannan aikin sai ce sai suka ga wannan aikin yayi kaɗan me dalili sai suka ce faƙalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashe ba rainawa da aikin suka yi ba kenan gani dai suka yi to ai yayi kaɗan su dan gane da su don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara manzon Allah yana da yana da abubuwa masu dimbin yawa وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر suka ce ai manzon Allah Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya jinke da abin da zai zo daga baya in akwai fa qala ahaduhum sai ɗayan su yace amma ana fa usalli layla abadan sai ɗayan su yace ni daga yau sallah dare tun daga farkon dare zan ta sallah har gari ya waye wa qala al-akharu nabi kuma sai yace ana asumun nahara tun daga yau tun daga gobe zan na kama azumi kenan har abada ba fashi la uftiru wa qala al-akharu ana a'tazilu an-nisaa yace ni kuma zan nisaci mata ba zan yi aure ba balle ta zo ta shagalar da ni ta dauke min hankali fala atazawwaju abadan ba zan taba yin aure ba har abada sun kowa ya fa suna cikin fadar wannan faja annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim shi manzo Allah ya zo ya ji abin da suka fada fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce antumul lazina qultum kaza wa kaza ku kuka ce kaza ni bazan koma yin bazan koma shan ruwa ba azumi wannan sallan dare wannan bazan taba yin aure ba haka kuka fada amma wallahi na rantse da Allah inni la akhshakum lillahi na fi ku tsoron Allah wa atqakum lahu na kuma fi ku kiyaye hakokin Allah lakinni asumi amma ina azumi wani lokaci ne azumi na fula wani lokacin sharuwa wa uftiru wa usalli wa arkudu dare ina rabawa ne wani lokacin na yi sallah wani lokacin na kwanta na yi bacci wa ata zawajin nisa'a kuma na yi aure ina da aure ina da iyalai famar rakiba an sunnati falaisa minni duk wanda ya bar sunnata ba shi tare da ni famar rakiba an sunnati ما هي السنة المقصودة هنا ايه وتشي السنة وتشي السنة اكي نفينا ايه ايه dukansu sunnar manzo Allah ne ya yi bacci ya tashi kuma ya yi ibada sunnar manzo Allah ce wata rana ya azumi nafila wata rana ya sha sunnar manzo Allah ce ya yi aure ce duk wanda ya bar sunnata ba shi tare da ni ba ni tare da shi هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم وأخرجه مسلم من رواية ثابت عن أنس فمن رغب عن سنتي فليس مني دو وند يبر سنتا باني تارد شي باش باني باني باش الله يكيعي أه؟ رغب عن كذا wai mai kenan eh ina ma na yi kau da kai bai kula da ita ba ya yi mai ya firishi ya ce ya bar sunnar eh duk rakiba an sunnati rakiba an kaza ya bar kaza ya kau da kai gaba irin eh قال الشيخ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحداري قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال يتي خط عبد الله يتي إذا أطلق عبد الله ماذا من يراد ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله manzo Allah ya zana ya keta layi zane ya ce wannan tafarkin Allah kenan tarikan Allah kenan hanyar Allah kenan hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wannan zanen miƙaƙƙen zane da aka yi aka yi kuma wasu zane zanuka gefe ɗan gefe ɗan gefe na gefe wa qala hadhihi subulun wa'annan tuftafar wa'annan subul hanyoyi ɗariku ala kulli sabilin min ha shaitan ya du'u ilai a kowane kowane akwai shaitan da yake kira zuwa gare shi wa qara'a sai karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u manzo Allah ya ja layi yace ga hanyar Allah cikin me hanyar Allah cikin me ko dangane da me dangane da addinin musulunci baki daya wai dangane da addinin musulunci baki daya da mai kaza da mai kaza da mai karantarwa da mai wa'azi da menene da menene duk sai ka bi hanyar Allah shine kai daidai in ka kauce wallahi ka kauce kai kasancewanka kana wa'azi baya nuna cewa duk hanyar da ka ɗauko na wa'azin ka yi daidai fa saboda wa'azin da kake yi din nan akwai wanda ya koya maka shi shine wa Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi haka yake yi haka yake karantarwa haka yake wa'azi haka yake ilmantar da mutane in in haka yake ai da ba za a fahimta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah aiko shi akan Ka'aba akwai gumakai 365 ko da shida adadin ayyami sana yana maka yana kallon su abubuwa guda uku suka hadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban tauhidi da kadaita Allah da tsarkake Allah sa'annan Ka'aba tsaftataccen wuri a duniya yafi ko ina sa'annan ga gunki an jasu shay'in fil ard wannan abubuwa guda uku suka hadu manzo Allah yana gani kuma yana da'awa yana wa'azi yana kira zuwa ga addinin musulunci amma bai taba ko ɗaya ba a cikin waɗannan abubuwa yana son su kenan wannan na nuna cewa yana son su ne to hanya ce cikin hanyoyin da'awa hanya ce cikin hanyoyin da'awa kafin ka tashi gusar da abu ka jinjina ka gani yayi wannan abin yake inda a lokacin da ya da manzo Allah ya taba gunki ɗaya da da'awar ta kare an gama da ita haka yi kaman ba a san suna yi ba ba wai dan ana so ba da aka je madina aka kafa daura aka yi karfi aka zo rana daya wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuka suna kallo aka tsinke duk an gama da wannan yayi an gama an wuce wajen ke shi yasa in kana son ka hana abu ko ka canza abu sai ka jinjina ka gani na na aisha ta ce da a ce da alkur'ani ya zo ce musu yayi kada ku sha giya la ta zunu kar ku yi kaza kaza da ba su karbi alkur'ani ba da laraba ba su karbi alkur'ani ba don alkur'ani ya zo ya tarar da su sun nisa cikin shan giya ta ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna haka aka bi aka bi a hankali har rana dai aka fajtanibuhu ba haka ka faɗa ba to haka ake tafiya bit tadarruj ba za ka zo ka samu mutane suna yin abu shekara hamsin ko sittin ko talatin ko arba'in su yi karfi a ciki da ce za ka fuskance su lokaci ɗaya ba to sai ka ƙara musu karfi masu ba su kira karfi gashi nan za a zo a rusa mana kuma ku kawo gudunmuwa mu ƙara gina abinmu ka ƙara mu kanka aiki kenan ka ƙara mu kanka aiki kenan misali shari'a musulunci ta ce mu mata wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة إلى آخر الآية باك بني با بآية القرآن بني با وقرن في بيوتكن a lokacin sahabbai tabi'ai har duniya ta zo tana tafiya har shekarun lokacin da'awa lokacin jihadi na ce wa karna fi buyuti kunna ina mana wa karna eh ashe ciki suke kenan ba haka bane ba ina mana wa karna fi buyut kunna ku tabbata a cikin gidan ku saura ciki kenan ba haka bane ba to sai aka zo aka yi dabara aka yi yaudara aka ci aka har aka zo aka fitar da su kuma suka zaura suka zama waje din sai ka zo ka ce musu qarna fi buyutikunna eh to sai ka duba ka gani abinda ake so kenan su zauna gidan to amma yanzu za ka yi mai da su gida bayan bature ya zo ya yi illan da ya yi sai ka ce wa kullum muminina ya gudu min absarihin ba kai ka haife ta ba ba ka da ikonta hayaniya kake cikin gidan rediyo kana bata ma kanka lokaci ta yi wahala ta yi karatu tana aiki tana karɓar albashi kullum za ta wurin aiki ta dawo sai ka ce ta zauna gida kar ta fita sai ka bata me me za ka yi mata nawa za ka bata za ku fahimci juna to sai ka gyara mata fitar wa kullul mu'minina yaghud wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna ai kaza kaza kaza kaza sai ka saka mata sha'awan addinin musulunci addinin musulunci bai hana ki ji dadi ba bai hana ki karatu ba bai hana ki aiki karbi kuɗi ke ma ki je ki gyara rayuwarki ba amma kaza kaza kaza kaza za ku fahimci juna ko ba za ku fahimta ba za ku fahimta ba tana tafiya ba tana girma ba shekaru ne 25 da 7 30 40 gata da kyau gata da haske gata da iya gyare-gyare sai ta zo ta kai 65 waye ke sun kuma ya ganta eh to lokacin da kanta za ta zauna gida a to ina za ta gashi yanzu kuma a lokacin da yake 17 25 din aike ce haske a duniya lokacin kuma ba haifi wayansu ba ba haifi wayansu ba ga su nan suna fitowa suna girma su ke makin kara ke makin taimaka kin haifi wayansu suna fitowa suna suna ta fitowa su ma su ne yanzu ke da kyau su ne suke da kyan kallo su ne jikin su ke iya daukan akwa ado da menene da menene lokacin ke kuma kin kai shekara 65 70 a inda kike zuwa da ana ganin ki in kin je ba a ma son a ganki ba ke ce abin kallo bai abarka abin kallo bai yanzu waɗanda suka taso sababbi su ake yadda da kika fitini waɗansu ɗin matan kika tashi da kyanki da kuruciyanki ba ki kiyaye kuruciyanki kin kare ma Allah ba addinin Allah ba a kika yi amfani da kuruciyanki to yau kuruciyar ta kare yaya zaki kuma zaki je wurin fensho a kibiyanki za ki je wajen kaza a bata miki lokaci za ki je banki ki tsaya a ce ba network za ki kaza kaza kaza a lokacin ke da kanki kin gaji da waje kina Allah Allah ki je gida a office kuma ga waɗanda ake son a gani yanzu sababbin tashi su ma suna fitinan mutane kuma za su zo su kai wannan haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi to me wa'azi da mai karantarwa in nasiha kake so ya za a gyara ma ba musulmai bane ba ya zai a gyara musu rayuwarsu akan wannan tsari da fada da tashin hankali da fushi da surutai da menene da menene sai ka koyi hanyar sai ka san hanyar gyara fa kai yafi gyara duba abin da Najeriya ke ciki kowa zai tashi magana sai ga wata yake yi wannan bai san ma hanyar gyara ba mabarnata suke ta yi kullum kullum kullum ina za a bi a gyara abin ma an kasa an rasa ya za a gyara al'amura ba zai taba yiwuwa ba to kai kuma wa'annan musulmai ne ana bukatan ka ka gyara musu rayuwarsu kai kuma sai ka zo kai kanka baka san yadda ake dama karatu dama wa'azin ka da karatu da fada kake ta yi mutu yanzu ba yayin fada bane yayin zaman lafiya ne to baka san wannan ba baka haddace wannan baka haddace wannan ba to sai ka ganka ka kai ma ka zama kana bukatar wanda zai gyara an fahimta shi ya sa iya mece iya haza sabilullah وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه sai aka ce duk ya shafi duk wani bangare na addinin musulunci to shi ne muka ɗauku guda ɗaya kuma muka faɗi magana ƙaramar ƙanƙanuwar magana game da wannan ba a fada da ba an fahimta? عاصم بن بهدلة كنيته أبو بكر عاصم ابن أبي النجود الأسدي مقري كنا الكوفي من يمال من على رمومي كنا يقال مات سنة ثمان وعشرين ومئة روى عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود قال أخبرنا الشيخ رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الأزي الزيادي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظوم الله صلى الله عليه وسلم إيش ذروني ما تركتكم ku kyale ni ku rabu da ni in na bance muku komai ba ku kyale kada ku je ku ta binciko abubuwan da za a zo a faɗa muku kuma ba za ku iya yi ba wannan manzo Allah na neman mutane sauki kenan ko yana tsananta musu fa inna ma ahlaka allazina min qablikum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya halakar da na gaba kenan yawan tambaya sa'annan annabawan su malaman sun fara sai su kibi فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إن هنا كومينيني كنيسة شوانا أبين وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا منه ما استطعتم إن تشيكوي أبو كوي كي غرغدن أبين ذاك إياه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منظور الله صلى الله عليه وسلم يشي مثلي كمثل رجل استوقد نارا يشي مثالي نا كمان متن يزي كنا وتا يسا وتا وتا أنا تشي فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار فيقعن فيها لو تتاشي شي فاري suka zo fa suna ta fara fadawa cikin wutar manzo Allah yana ta tare yana ta tare mutane kana ta faman tare fare suna zuwa suna fada cikin wuta waja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibunahu yana hana su su kuma suna rinjayen shi fa yaqtahimna fiha suna fadawa a cikin wutar fa zalika masali wa masalukum ana akhidun bi hujazikum anin nari na kama wuyan kunna nesa ku gabirin wuta halumma anin nari ku kauce ma wuta halumma anin nari fataglibuni taqahamuna fiha ya ku rinjaye ne ku je ku fada a cikin wutan wannan hadisin ba shi da ban tsoro ba shi da hatsari to ya za a yi manzon Allah ya ce kada ku shiga wuta ko ku je ku fara a cikin wutan kamar yadda misali ya ce kamar mutum ne kunna wuta da wutan tashi balbal ya tashi balbal fari suka ga wuta na tashi ce su yi mai ce su sheko su zo ina kana ta kora su suna ta fadawa ciki kana kora su suna ta fadawa ciki manzo Allah ce haka yake tsakani na da ku ina kare ina hana ku shiga wuta kuna ta fadawa wuta ta wace hanya a wani hali da yaya ya ake ana fada wutan eh hmm ne ba majin zakati sawa Allah da manzo da saba wa umurninsa duk ɗaya ne ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه عن أبي هريرة استوقد أي أوقد والفراش ما تراه كسجار البقة يتهافت في النار فاريكين ومنه قوله كالفراش المبثوث وال والحجز جمع حجزة السراويل ويقال فلان آخذ بحزته أي بعنقه ويقال بحجزته قال الشيخ أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم يا كثير فاتقوا الله ما استطعتم قال وأخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا أبو محمد عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي الربيع بن سليمان أنا من المجرين شافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن أبي الزناد قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه منذ الله يا أيها الأب سيس السوتي فتنزه عنه قوم shi wani suna ganin ai wannan su sun fi karfi za su suna ganin sun isa ko fa balaga zalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya samu labari fa khataba fa hamidallah sai manzo Allah ya khutba ya gode ma Allah thumma qala sannan sai ce ma balu aqwamin yatanazzahuna an shay'i asna'uhu me yasa wasu mutane ne suke ganin su sun fi karfin wani abin da ni na aikata suna ganin su ba za su yi kaza kaza kaza fa wallahi inni la'alamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashyatan wallahi na fi su sanin Allah kuma na fi su tsoron Allah هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش shi yasa duk abin da aka ce ma manzon Allah ya bada izini ko yayi ko ya yadda ayi kada ka rena da shi duk inda ka kai da tsoron Allah manzon Allah ta hanyar manzon Allah ka san kasan Allah ka san tsoron Allah to yafi ka sanin Allah yafi ka tsoron Allah wannan abin da kake renawa da shi da ba da babu alkhairi a cikin manzon Allah ba zai da babu amfani a cikin manzon Allah ba zai ba da barna ce game da addini manzon Allah ba zai ba ko Mm-hmm. قال الشيخ الحسين ابن مسعود duk kokarinka sai dai ka ɗauki abin da za ka iya cikin manzon Allah sallallahu alaihi za ka iya yin duk abin da manzon Allah ya yi in ka iya kayi duk abin da manzon Allah za ka yi kai kyautata irin yadda manzon Allah ya kyautata in ka iya ka kyautata niyyarka za ta zama tatacciya kamar ta manzon Allah sallallahu alaihi sai ka yi gwargwadon abin da za ka iya a rabu da wannan ɗaliban ilimi da kake cewa ɗaliban ilimi suna bukatan a san cewa ɗaliban ilimi ne ko ɗaliban fitina ne saboda yanzu wannan abin nan da ake yi ɗaliban ilimi ɗin nan yanzu fa su ma sun canza ba shi yasa kowa ce maka shi ahalin sunna ne shi ka ce wace sunna sunnan wacce wacce manzon Allah ya zo ya karantar ko wacce malamanka suka karantar suka koya maka suka gina akan akai wacce sunnan matsala ce ba karamar matsala ba yanzu kowa ya zo malamin shi ya sani babban malamin mu hafizahullahu babban malamin kowa malamin shi sani yake daidai yake ko kuskure yake to shi yasa tun daga shi nan ga YouTube ga Facebook ga komai da komai kowa ya samu masallacin shi ko mutum nawa ne shi ma sai yana da almajiran shi shine shugaban wannan almajiran shikenan sai abin da suka yi sai abin da suka yi ba wanda ke ba ba wanda isa ya ce wani abu a ciki ba haka bane ba kowa malami ne kowa shugaban kansa ne kowa kuma da almajiransa kowa almajiran kuma suke azazzara shi suke kawo matsaloli cikin al'amuran malaminsa kadai shi ne malami shi ya sani shi zai girmama ba haka bane ba wannan sunna ce ko bid'a matsaloli ne suka suke da wahala har sun kai yanzu an ce ai 1992 aka fara karatun da shekara nawa ke na yanzu za a je 29 duk littafin da ake karanta littafin bid'a ce littafin menene ka taba zuwa darul hadis ka jimci mu ahli sunna mu mu ne sunna mu ne salafi mu ne kaza ka taba ji abinda ake bukatan ka wanda sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha abinda zaka yi ta fada kiran musulmai sunna salafiyanci mene aiki ke bayyana shi fashi aiki ke tabbatar da shi ba suna ba ba za ka taba jin an ce ai mu ne ahli sunna mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza a to ya zama kuma tallake in kasuwar bukata ta tashi lokacin an san suwa za a nema ba haka bane ba to sunnar kuma an an zuba ta faifai ana tallanta ka bar aikin kai tabbatar da kai ahli sunna ne aikin kai tabbatar da kai salafi ne aikin kai tabbatar da kai kaza kai kaza ne to me yake da talla me yake da yadawa me yake da fada saboda duk su jiji ai ana na akwai lokacin da za zo ana neman jama'a kaso baka a baka san yanzu sunan kamfi ake da ita ba kun sani ko ba ku sani ba an sani ko ba sani ba kamfe ake da ita ana neman duniya ne da ita duk abin da za ka riki gani al'amar abubuwan da wasu suka ce ba ba wanda yake hasara suka ce duniyan nan da kake gani ana daukan kazanta a same ta ba kudi ba mulki ba ana daukan kazanta a same ta ana daukan barna a same ta ana daukan komai a same ta kai ka zo ka dauki abin da ya kofi komai tsada kana neman ta akwai wanda kai ka hasara abin da ya fi komai tsada ana neman lahira da ita da shi kai ka zo kana neman duniya da shi sa'annan kuma suna wasa da hankalinku abin da za su ba matsafa ya fi abin da za su ba ku yadda za su girma matsafa ya fi yadda za su girma maku da ku da matsafa duk ɗaya ne a wajensu baka isa ka ce ga sai dai a kaza kaza to shi kenan dai قال أخبرنا أبو الحسن أبو الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأسم وحول السند قال وأخبرنا أبو حامد أبو حامد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجيري الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا ابن عيينة قال أخبرنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله ابن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته kada na ga waninku ya ji ya kishin gida a kan arikati karagar mulkinsa ya tihil amru min amri mimma amartu bihi a kawo mishi umarnin da na bayar abin da aka na sunan da na fada ko umarnin da na bayar au na haitu an ko abin da na yi hani a kai fa ya kulu sai ya ce la adiri ma wajadnahu fi kitabillahi taba'anahu mu ba mu sani ba abin da muka sani cikin alkur'ani shi zamu yi aiki da shi ba roma da sunna هذا حديث حسن وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم كان قبطيا مات قبل علي والأريكة السرير قدم ملكي كنا ويقال لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة سنيا كسنشي أجل الله وقال ما أنا علامة كاسيت الملك متينا تكين جدائي yana shingiri kan karagar mulkinsa ai mu abinda muka samu cikin alkur'ani da shi za mu yi aiki ba ruwanmu da sunna kaza kaza kaza kaza kaza wa qala al-azhari kullu ma tuki'a alayhi fa huwa arikatu wa arada bi hadhihi sifa ashab at-tarf at-tarafuhi wad-da'ati alladhina lazimu al-buyuta wa'anda suke zaune gida ba sa zuwa ko ina wa qa'adu an talabil ilmi ba sa zuwa neman ilimi وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث لا أن يرد على الكتاب وهي حديث با بكاتا أتيس يازوشن القرآن وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه yace duk sa'an da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujja ya zama hujja ne da kansa وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أنبان القرآن دا كم ما كمان جنسا معنى الكتاب والسنة كنا وأراد به أنه أوتي من الوحي غير المتلو أما الوحي المتلو والوحي غير المتلو سنة كنا والسنن التي لم ينتقي القرآن بنفسها مثل ما أوتي من المتلو sunnonin da ba albasuzocin alkur'ani ba da sun da ayon alkur'ani duk ɗaya ne wajen tabbatar da hukunci qala allah ta'ala wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata fal kitabu huwa alquran wal hikmatu qila hiya sunnah aw utiya mislahu min bayanihi fa inna bayanar kitabi ila rasuli sallallahu alaihi wasallama aka ce ko an bashi irinsa saboda bayanin alkur'ani daga manzon Allah ake dauka qala Allah ta'ala wa anzalna ilayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi sallallahu alaihi wasallama قال عمر بن الخطاب إنه سيأتي أناس سيدنا عمر يجي سيأتي أناس سين للتسويف وإن سمتاني زاسزو يأخذونكم بشبهات القرآن زاسو تكاومكم شبهة وشبهة القرآن su kawo shubha a duk abin da kake nema ko bene za ka same cikin alkur'ani saboda son zuciyarka kenan ko fa khudhuhum bis sunan ku kurike su ku kama su da sunnoni ba su san sunna ba duk abin da suka kawo sunna za ita ce za ta zo ta yaye abin da ake nufi fa inna ashabar sunani saboda waɗanda malaman sunna alamu bi kitabillahi sun fi kowa sanin littafin Allah qala az-zuhri imam az-zuhri yace la tunazir bi kitabillahi wala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai la taj'al shay'an naziran lahumma kada ka dauki wani abu yayi daidai da su فتدعهما لقول قائل كذوك بش سبونا وندي وندي مكانا وقال أبو عبيد يجوز أيضا لا تجعلهما مثلا للشيء يعرض كقول القائل للرجل يجيء في وقته يحتاج إليه جئت على قدر يا موسى بصور الله قال الشيخ أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الله يرضى لكم ثلاثا ألا يا يدمك أبو بوا غداؤك wa yaskatu lakum thalatha kuma abubuwa wa yansu abubuwa guda uku kuma Allah zai yana fushi da su bai yaddan muku ba yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yarda ku bautata mishi kada ku yi shirka wa anta atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah baki daya ku hada kanku baki daya wa an tunasihu man wallallahu amrakum kuma ku yi ma wanda Allah ya jibinta al'amarin ku hannunsa ku yi masa nasiha ina ma nan nasiha ma ma nan nasiha an nasihatu al-ikhlas an nasihatu al-ikhlas bahaushe ne zai zo yaje ya je fallasa ka cikin ya ce daga in kuka nasiha fa na yi mishi nasiha da tashin na yi mishi nasiha ina ma nan nasiha al-ikhlas wannan abin da ka tashi ka fallasa shi a cikin jama'a din nan inda da ikhlasi kai sai ka kyale shi in ya fita shi kadai sai ka kama shi ko hira kuna hira kuna hira sai kai ta faɗa mishi ba wanda ya ji ba wanda ya sani sai ya je ya gyara da kanshi shine ma'anar nasiha ala adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna dan da aka haife shi yau ko jiya shine zaka aje shi kana mishi nasiha me yake bukata ikhlas shine ikhlas الدين النصيحة قلنا لمن لله يا ذاك ما الله نصيحة كذو كان ما الله نصيحة إن نصيحة باوشي ويسخط لكم كما الله بايا سمو إنسو أبو بوا غدا قيل وقال تشيني ناتي an faɗi kaza an faɗi kaza ai kaza kaza kaza ai yau an ce kaza ai ta hayaniya a rikita rayuwa kowa duk sa'an da zaka rubuta magana a cikin facebook ko youtube ko waɗannan abubuwa duk ka yi tunane cewa fa Allah yana kallon ka mala'iku na rubuta abin da kake abin da zaka yi din abin da yadda Allah zai yadda da shi ne ko kuwa abin da Allah baya so ne za a zo da shi ranar tashin alkiyama za a tambaye ka kai da da za ka ce ma ne hazal kitabi la yi gajiyar sakirar taula kan dan facebook da na yi magana kuma dan youtube da na fara magana da na yi ci ai na yi deleting kai ka yi deleting mala'iku ba su yi deleting ma ne hazal kitabi wanne irin masifaffin littafi ne wannan la yi gajiyar sakirar taula kabira illa ahsaha wajadu ma amilu ina ma wajadu ma amilu ma huwa al'amal a lokacin da ka dauki minti biyar kana rubutu a facebook a youtube a mai da mai ba aiki bane ba mala'iku sun rubuta yana nan ba zai taba wucewa ba sai in ka tuba Allah ya yafi ma shi a ce su kankare wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada shi za komai za ka yi ka yi tunani kasancewa wannan yana cikin abin da Allah ya yarda da shi ko ba shi cikin abin da Allah ya yarda da shi a to ai haka ake yi duniya turawa ma suna yi kai ba bature bane kai arne ne so nawa so nawa zaka tsaya gaban zatin Allah kana mai kana alkawari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kana gama kuma shi ka je ka dauki kana ta aikin arna saboda arnanci ke ci yanzu arnanci ke yaduwa a duniya shi ne shi to riban mai kenan kaci riban mai kenan kaci ba hasara kai ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atidun kana gama kai delete shikenan ya fita kan wayar ka ko ya tafi kenan ya tafi kenan yana ina yana wajen kiraman katibina ya alamuna ma ta faru ka kawo abin ban dariya ka kawo abin da za ka tada hankali mutane abin da ke ƙarya ji abin da menene da menene ka kawo ka suka ka tada hankalin musulmai ka tada hankalin mutane kana ganin wai ai ai ba komai ai wannan zamani ne social media ai me da me kake ka kana rubutawa aka ce maka tun da asuba fa da safe mala'iku biyu na tare da kai suna rubutawa margaruba na kai yamma na kai sai su tafi da wannan a kai waɗansu kuma za su sauko kuma suna rubuta zuwa da safe haka za a yi ta yi in shekaran ka miliyan ne haka za a yi ta yi ana rubuta to da ka delete naka an delete wannan suka tafi da shi wannan istighfari ne ke delete istighfari ne in kai in Allah ya ga dama sai a yi dilitin shi amma ba kamar yana nan za ka wayi gari ranar lahira Allah ya kiyaye rana kaza ka yi kaza ka faɗi kaza cikin youtube ka faɗi kaza cikin facebook ƙarya kai magana ce baka tabbatar da gaskiya ba ce kafa da ka tada hankalin musulmai ka gani gashi a ya aka yi maganar ta zo nan kai kai ita kai ka kai ka tarar da ita ma li hadha alkitab la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu wa qala wa qila wa qala an hana ce ne na ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza tsaye gumi menene da menene wa idaatil mali da barnata dukiya wa kasratas su'ali ma ma'ana idaatil mali minti biyar ne ya cika gobe sai a karasa gobe insha Allah abin da kake faɗa fa ba shi ne abin da yake tabbata ba abin da ake so ka yi alfahari da shi kai musulmi ne sauran sunna salafiyanci menene da menene aikin ka shi zai tabbatar kai sunna kake bi ba cewa mu ahli sunna ni sunna ɗan sunna ɗan sunna malaman sunna malaman mu karatu ka malaman mu na sunna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم za ka tabbata da tabbata